بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci kuma ya haɗa mu a wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi qasim radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga nama cikin birnin Sakkwato domin ci gaba tafsirin takan Allah mai girma yau muna takwas ga watan Ramadana eh haka ne hijira 1447 wanda kuma shi ne 25 ga watan biyu miladiya 2026 kamar yadda aka sai ne muna cikin suratul kahafi mun kare suratul kahafi yau insha Allah za mu shiga suratu Maryam a wannan sura suratu Maryam ita ma dai sura ce ƴan Makka kamar yadda malamai suka ambata kuma ta sauka ne kafin hijirar da wasu daga cikin sahabbai suka yi zuwa ƙasa Habasha kamar yadda muhammadu ne ishaq ya ba da labari a cikin littafin sana asira wato hadisin ummu salma a ganin ahmadu ibn hanbal a cikin musnad nashi ya ba da wannan labari hadisin abdullahi dan mas'ud a cikin kissar hijirar da suka yi daga kasar daga maka zuwa kasar habasha cewa Jafar ibn Abi Talib wanda ke shine jagoran tawagar da suka tafi da Makka suka je Habasha wajen gudun hijira ya karanta manajashi da jama'a ta farko wannan sura wanda yake sanadiyan karanta masa wannan farko wannan sura daga nan dai musulunci ya shige shi illa dai bai bayyana da musuluncin ba domin kada mutanensa su yi masa tawaya bai zama ta hayaniya wannan sura dai za mu gaban takunsa insha Allah kamar yadda Allah maraukin sarki ya fito wannan bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka haya ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا wato wannan sura kamar yadda muka gani ta buɗa da alhurufun da ake ce mahurufun muqatta'a wanda yake malamai sun yi ta maganganu game da fassarar su su ne ka faya ayin sadi amma dai abin da jumhuru malaman tafsir suka tafi a kai shine cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da wannan a sai Allah ce zikiru rahmati rabbika wai wannan sura tana ambaton ko kuma wannan shine ambaton rahamar da ubangijinka yayi ga abdahu bawansa zakariya wanda ake kira zakariya wato yahya ibn ya'mur ya karanta wannan zikirar ce zakara rahmatar rabbika abdahu zakariya wato ya tunatar da rahamar ubangijinka ga bawansa zakariya wato shi zakariya alaihi salam annabi ne daga cikin annabawan Allah waɗanda aka yi a cikin bani Isra'ila don haka ana yi masa madda ana takaita shi ana cewa zakariya ana cewa zakariya shi na ce ana yi masa mata ana takaice shi shi wannan zakariya wa kana nabiyan aziman min anbiya ibani isra'ila ya kasance wani annabi ne babba daga cikin annabawan bani isra'ila kuma kasancewarsa annabi duk da haka yana da sana'ar yi ba sadaka yake jira ba annahu kana najjaran kafinta ne shi annabi zakariya alayhi salam yana ainihin duk wasu ayyuka da ake na kafintanci kujeri tabare mina na duk wani abu da ake wancan lokacin na kafintanci to shine sana'arsa don haka ne ya kulu min amali da yi fin najarati yana cin da aiki hannunsa sana'a hannunsa da ita ke ci shine kafuntanci to wannan rahamar da Allah ya ambata nan shine isnada rabbahu nida'an hafiya a lokacin da shi zakariya ya kira ubangijinsa kira wanda a koye wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce innama aka fa du'a'ahu li alla yunsaba fi talabil waladi ila ru'unati likibarihi wato saboda ya tsoha roƙon da yake wa Allah shine ya bashi da to amma sai ya koye cikin dare sadda babu wanda ke ganin sa ba wanda ke jin sa wasu malamai suka ce domin ka a jingina shi zuwa ga ainihin irin matsala ta tsoha kun san idan mutum ya tsoha hanka jira wace kai tsoha na to wasu malamai suka ce saboda haka yi addu'ar su ne wasu malaman tafsiri suka ce kai inna ma ahafahu li annahu ahabbu ila Allah ya boye addu'ansa domin boye addu'a shine abin da yafi soyuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa duk da dan uwanka zaka yi wa addu'a addu'ar da aka zuwa shi ne kai masa addu'a an zaharin gaibi sadda bai nan saboda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi addu'a ce wadda ake amsa amma ga ni ga kaɓar rukuwa Allah ka wawa ne kaza Allah ka yi mai kaza Allah ka yi kaza yana yi wa addu'ar ya ta shige ta ya zan ba ya ta tsakani da Allah ruwan ihlas ya cikin ta duk da yake al'umma yanzu sun yi so irin wannan addu'a inda zo mutum za ka yi masa addu'a ko yi wani alkhairi ga wani shi maka kama cewa Allah shi maka za shi maka za gani yake dai kila kawo baka gode ba ko kuma baka ga hikimar da ya maka ba wanda yake addu'ar da kawwa mutum sadda bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce addu'a ce karfafa wasu malamai sun ce saboda haka ya boye addu'arsa shine kamar yadda Imam Qatada ya fassara wannan aya yace inna da rabbahu nidaan khafiya ya kira ubangijinsa kira wanda a koye saboda inna allaha ya alamul qalbat taqi Allah ya san zuciyar mai tsoronsa wa yasma'u sautal khafiyya kuma yana jin murya wadda a koye wasu daga cikin mariga suka ce annabi zakariya alaihi salamu qama min al-layl ya tashi daga dare tsakiyar dare wa kanna masabu do jama'a sun yi kwana ya falka da dare faja'ala ya hatifu bi rabbihi ya shiga yana ainihin magana da ubangijinsa yana faɗe koye abin da yake cewa ya rab ya rab ya rab to ya ubangiji na ubangiji na a cikin wannan lokacin faƙalar lawa sai Allah ce masa labbaik labbaik labbaik na karɓa maka na karɓa maka to yanzu ya kira Allah ya karɓa saura ya faɗi bukatarsa Allah ce ba ya karɓi kiran nasa shine bukatarsa qala rabbi inni wa hana al'adhu minni ya ce ya ubangiji ƙasa sun yi rauni daga gare ni mana ƙarfina ya ƙare washta alar ra'asu shaiba kuma kaina ya hasu da hurhura hurhura ta lullube kaina ko ina na ya hurhura don haka walam aku bi du'a'ika rabbi shakiya ban kasance mai taɓewa ba ya ubangiji game da kiran da nake maka inda ce wa shta'alar ra'asu shaiban ai bi mana in tsaramal mashibu fi sawadi kurhura ta kunnu a cikin bakin gashi wato wannan wata isti'ara ce wata ake amfani da ita idan ana son a nuna hurhura ta watsu kan mutum sai ce ta hasu kamar an hura wuta kaga nan za ka ta gulbar ta abin ta mai ta mamaye ko ina ibn durayd yana cewa a cikin makasur tashi in matar asiha in matar ra'asi haka launuhu surrata subhin tahta ziyalid duja washta ala al-mubyad fi muzmaddihi mislu sha'al an-nar fi jamr al-gaba wato wannan mutum yana cewa ko kaga kaina launin sa yayi kama da launin wayo asuba ƙarƙashin jelakku na duhun dare kuma abun da addafari ya hasu a cikin bakinsa kamar yadda wuta ke hasuwa a cikin ƙyanƙyashe na itacen ƙirya duk da abin da ake nufi da nan cewa kansa ya hurhura al'ihibaru an idofi wal kibar yana ba da labari ne game da rauni ne same shi da kuma tsohon da ya yi wadda la'iluhu zahirati wal batina da kuma dalilan wannan rauni da tsohawa inda bayyana da wanda koyi wato ruwa shi ne dalili na bayyane yace walam aku bi du'aika rabbi shaqiyya ubangiji ban taba tabewa ba duk lokacin da na kira ka ay lam ahad minka illa al ijabati fi du'a Allah abin da na saba da kai shine in ne addu'a kana karba walan tarudda ni ka tufi ma santuka da dai ban taba roƙonka ba Allah kan mai shi ban samu abin da ka roƙa ba to don haka yanzu Allah ina roƙonka kafin ya bayyana abin da yake so sai ya faɗi dalilin da yasa yake wannan addu'a yace wa inni hiftul mawali min wara'i ni ina jin tsoron masu mayewa waɗanda ke jibinta ta bayan na mutu saboda ga shirke da addini bai da ɗa ba mamaki ‘yan uwansa danginsa da za su gade shi idan ya mutu suka gade shi ya zama ba su tafiyar da addinin kamar yadda ya kamata ba shi na ce hiftul mawaliya min wara'i na ji tsoron masu maiwa mana waɗanda ke jibinta al'amari na bayana imam mujahid ya ce da imam al-qatada da imamu suddi arada bil mawaliya al asaba yana nufin mawalidin da yake su ne danginsa abu salih ce ai alkalala ana nufin wanda yake bai da furu'u bai da usulu sai dai dangi mana yan uwa kawai gare shi su ne yake kira mawaliya amirul mu'minin usman ibn affan radiyallahu anhu ya kasance yana karanta wannan aya yana cewa inni hiftul mawaliya inni haffatil mawaliya wato madadin hiftul mawaliya shi yana cewa inni haffatil mawaliya min wara'i wato wayanda ke jibinta ta sun zagaye ni ta baya ga ko ina suna dai ma'ana dai yana son Allah madaukin sarki ya bashi dan da zai gaje shi saboda me saboda gudun kada wayannan dangin nasa su gaje shi ya zama sun bari addini ya tagayyara ba su rika shi kamar da gabata ba don haka yanzu dai ya bayyana uzurinsa ga Allah to sai ya ce fa habli min ladunka waliya ya Allah ka bani wani majibinci na daga gare ka wanda ki shi majibincin ya risu ni zai gaje ni ma'ana zai gaji wannan annabtaka tawa waya risu min ali yaquba kuma ya gaji amanattaka ta iyalai yaquba kaga nan gadon da yake nufi ba wai a gadi dukiya ba domin da masu annaba ba a gadon dukiyarsu duk wanda annabi duk abin da ya bari ya zama sadaka ba a gado don haka bibiyari su ni wanda ke gado na wa'ana wanda zai gadi wannan annabtakar da aka yi wa ya risu min ali yaqub kuma ya gada daga cikin iyalai yaqub saboda kaga su ma annabawa ne kamar yadda Allah madaukin sarki ya fata a suratul namli yana cewa wawarisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gani Dawuda ai Sulaimanu ba dukiya ya gada ga Annabi Dawuda ba abun da ya gada shine annabtaka domin da dukiya yake nufi a gada anan da bai keɓance shi tsakanin yan uwansa don ba shi kaɗai ne Dawuda ya haifa ba amma saboda annabtaka ya gada sai aka ce shi ya gaji annabi dawuda don haka ka bani majibinci wanda zai gaje ni ya gaji iyalan yaquba mana ya gaji annabtaka kamar yadda zuriya annabi yaquba take yace kana wirasatu ilman wa kana zakariya min zuriyati yaqub to abinda aka gada ga iyalan yaquba shine ilimi to kuma shi zakariya na cikin zuriyar yaquba don haka shi ma yana son Allah ya bashi wanda zai gaji wannan ilimi da wannan annabtaka a Abu Salih ya fassara wannan yarisuni wa yasu min ali yaqub ala ay yakunu nabiyyan kama kana aba'uhu anbiya wai yana buƙatar a bashi da wanda zai zama annabi kamar yadda iyayensa duka annabawa ne Imamu Qatada da alhazan su ma sai fassara wanda aka ma da wannan suka ce ya rusul huwata huwa ilmu abinda ake nufi da ya gadi annabtakarsa da iliminsa imamu suddi shi ma kamar haka ne ce ya rusul huwati wani huwatu ali yaquba ya gadi annabtaka ta kuma ya gadi annabtaka iya alan yaqub haka imamu maliki shi ma karbu fassara wannan daga zaidu dan aslam yace wa ya rusul min ali yaquba ay qala nubuwatu ce annabtakarsu da jariru ɗanno da yazidu na harun dukan sun karɓi wani riwaya daga ismail ɗan abisari daga abu sale ya ce abinda ake nuhi ya risu ni wai ya risu min ali yaƙo ai ya risu mali ya ce to abinda ka nuhi ya risu ni ya gari dukiyar da ribbari wai ya risu min ali yaƙo ce da ce gari iyalai yaƙo ba shi ko an nubu wata ya gadi wannan annabtaka ta iyalai yaƙo ba to wannan ko magana wannan fassara ita ce ibnu jarir tabari ya zaba a cikin tafsirinsa amma abdurrazzaq ya fitar da wani hadisi hadisin katada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yarhamullahu zakariya Allah shi jika annabi zakariya wa ma kana alaihi min warsin bai da magada wa yarhamullahu lutan shi ma annabi lutu Allah ya ji kansa in kana la ya'awi ila rukunin shadidin domin da ya kasance yana da wasu ƴan uwa masu ƙarfi wanda zai tattara inda suke su ba shi kariya game da abin da mutanensa ke gudanarwa na ainihin sabon Allah ibn jarir tabari hazza cikin tafsirinsa ya fitar da hadisi al-hasan inda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu ahi zakariya Allah ji gan dan uwana zakariya a lokacin da yake cewa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali ko bai da magada a wannan lokacin sai gashi da roƙo Allah ya bashi wanda zai gade shi to bayan wannan ya ce kuma waje an horar biradiya Allah bayan ka bani shi Allah ka sa ya zama yardadde ai mardiyan indaka wa inda halika ya zama yardadde a gunka yardadde a gun halittanka wato bayinka tuhibbuhu wa tuhibbuhu Allah ka bani dan wanda kake so wanda zaka sa kuma al'umma su so shi a cikin addininsa da ɗabi'a sai zama wanda ake so ashe kaga wannan abin da yake nuna mana ko da kaga baka da ɗa ba haka kawai za ka yi addu'a Allah ya baka ɗa kurin ko wani iri a a roƙi Allah ya baka ɗa na ƙwarai saboda idan ya baka ɗa wanda ba na kirki ba to zai zame maka musiba a rayuwar duniya haka bayan rasuwa kamar musiba zai zame maka saboda mai abin da ake fata bayan ka mutu ɗan naka ya ci gaba da maka addu'a to idan ya zan ɗanɗan tasha ne to ya za a yi maka addu'a sai dai ce giwa ta faɗi jiki nawa shi ba ruwa ne da maka addu'a kawai shi da abin da ka bari shi ne sai ya kama shashancinsa kai kuma kana can ana tambayar ka nawa ka tara ya kai da su shi ko yana yana bushansa shi ba a tambaya ta yaya ta ruke saboda shi hanyar da ya tara ta hanyar ce yadda ta gado ne amma kai aka ce a tambaya ina ka samu wannan dukiyar ya kai da ta shi sai da tambayi shi yayin da ita da samu to don haka idan za a roƙi ta a roƙi ta wanda an yarda ta ta na gari da mai kirki wanda ke zama rahama ga mahaifinsa sai Allah ya ci gaba ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya na'am لم نجعل له من قبل سميا قال قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا na'am sai Allah madaukakin sarki yana gama wannan addu'a sai Allah ya kira shi yace ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya muna maka bushara da yaro zaka haife ya da namiji kuma sunansa yahya kaka san haife ba ka sa mai suna wasa mai suna Allah shi ka ga mutu sai ba sai ya samu ɗan suna ba Allah ya riga ya samu ɗan suna ka yi ma a samu ciki ne wanda ya haifi shi lam naji Allahu min qawli sami yace kuma kafin shi ba mu sanya masa takwara ba mana ba wani wanda aka taba ce mai haya kafin wannan ya haya dan zakariya a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan a cikin suratul ali imran ce inda muka hurto aya ta talatin da takwas zuwa ta talatin da tara. kamar yadda Allah ce hunalika da zakariya rabbahu a wannan lokaci ne zakariya ya kira ubangijinsa wani lokaci ake nufi na asad da ya zo wajen maryam wanda yake reno ya samu abinci gare ta wanda a wannan lokacin a duk duniya ba a samu wannan abincin don ba lokacin shi bane yake tambayta yana ta samu wannan yace daga tace mai daga wajen Allah ko ba wani wanda ke shiga da sakin ba shi ba ba shi ya kai abinci ba ya isko da abinci shi na ke tambata na ki samu ta ce daga wajen Allah to ganin wannan ya tabbatar da cewa Allah da ke iya kai ma mutum abinci wanda a doron ƙasa wannan lokacin babu wannan abincin Allah ya kai ma mutum shi to Allah yana iya ba mutum da koya sufa wannan shi sai wannan addu'a shine Allah ce hunalika da azakariya rabba a can ne zakariya ya roƙi ubangijin sa yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan yace ya Allah ka bani zuriya tsalkakakka ta daga gare ka innaka sami'ud du'a'i lalle kai Allah mai jan addu'a hakika a nan take yana wannan addu'a fa na datul mala'ikatu sai mala'iku suka kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah a cikin mihrabin sai inda yake sallah a cikin masallaci da dare yana nafila sai ga mala'iku sun kira shi anna Allah yubashshiruka bi yahya Allah ne maka bushara zaka haifi ta sunan dan yahya musaddiqan li kalimatin min Allah kuma shi ya zai gaskanta kalmomin Allah wasa idan kuma shi dan naka idan ka haife shi zai zama shugaba wa hasuran kuma danka zai dan naka zai zama katangantacce ma'ana ba zai yi aure ba a duk rayuwar da zai shi an tsare shi daga mata kuma ba wai don bai da lafiya ba ko da ba a'a Allah dai ya hana shi ba zai yi aure ba wa nabiya kuma dan naka da zaka haifa annabi min as-salihin kai dan naka a cikin mutanen kirki ka ku ga gabu shara akwai dadi gare ta to shi na nan Allah ce wannan suna yi hayatin nan bai da takwara lam naj'al lahu min qawlis sabiyan kamar da imamu mujahid ce shabihan ba wani wanda ya kama da shi kaga shi mujahidu a madadin ya fassara shi takwara sai fassara shi shabihan wanda ya kama kuma ya riko wannan fassara daga fadar Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura aya ta 65 wadda za ku kai gare ta inda Allah ce fa'budu rabb fa'budu wastabil li ibadati li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya ka bauta wa Allah ka yi hankuri da bautarsa shin ko ka san wani takwara ga Allah wani wanda aka ce ma Allahu kawai da aka ce ma Allah Allahu ya ce ai shabiha ana nufin babu wani wanda ya kama da Allah to sai ta wannan fassara na mace shi ma yaya din nan Allah bai sanya wani wanda ya kama da shi ba Ali ibn Abi Talha ya karbo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace lam naji Allahu min qawli sabiya din nan ai ce lam talidil awaqiru qablahu mislahu mata masu haihuwa ba su taɓa haihuwa irin sabakahinsa to kaga cewa da ce al'awaƙir al'awaƙir jam'i ne na aƙir aƙir ita ce mace wadda a busassa ko namiji wanda a busasshe wanda ba su taɓa haihuwa ba to wannan kuma shi ke nuna maka cewa kafin ya haya ɗin zakariya akir ne ba a haifan masa haka ne ita matarsa ita ma akir ce ba ta haihuwa tun farkon rayuwarta saɓanin annabi ibrahim da shi da sara alaihi masalam su a lokacin da allah madaukin sarki musu bishara za su haifi ɗa ishaka ko da yake sun yi mamaki na busharar da ake za su haifi haka bayan sun tsoha su mamakin da sun kai yanzu sun riga sun zama tsoffi an ce annabi ibrahim yana da wajen shekara 120 ya ta koma ta tsara tana 99 akan kwaɗan wasu malamai ko shekara 100 to sun ga sun tsoha amma shi kaga zakariya ai ba tsoha ya yi irin tsohon da ya wuce haihuwa ba sannan ita ma matar shi ba tsoha ta yi tsohon da ta wuce haihuwa ba illa dai su haihuwa ne a basu shi yasa wannan mamakin da zakariya na zai samu da a cikin wannan yanayi yana da bambancin da mamakin da annabi ibrahim da shi da sara suka yi mamaki lokacin da an kace za su haifi da don shi yasa annabi ibrahim da an kai bishara zai haifi da abin da ce kamar wanda ya zuwa cikin suratul hijra ayat 56 abashartumuni ala an massani alkibar fa bima tubashirun yanzu za ku yi bushara cewa zan haihu bayan tsoha ya riga ya shafe ni to da irin wani abu ne kuka min bushara kaga shi kafin wannan lokacin ai ya haifi ɗa wanda ake kira Ismail to kaga wannan ya nuna kenan shi yana haihuwa haka ita ma matarsa mamakin da ta yi ba wai mamakin ta yi na saboda ba ta haihuwa a'a mamakin da ta yi a yi mata bishara za ta haihu yanzu bayan ta tsuwa shi yasa kamar da Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin suratul hudin ita ma matar cewa ta ya wailata a alidu wa ana ajuzun kai tona shi yanzu zan haihu alhali ga ni tsohuwa wa haza ba ali shaykhan shi kuma ga mijina ya zama tsoho tukub inna haza la shay'un ajibu tace lalle wannan abu ne mai ban mamaki sai Allah ya maida musu ta harshen mala'iku qalu su mala'ikun da suka wannan bushara suka ce ata'ajibina min amrillah yanzu kina mamaki a tsamarin Allah don kun tsoho Allah ce za ku yau shi za ke mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ai rahamar Allah ce da albarkokinsa kan ku ahlul baiti ya wannan gida na annabtaka gida annabi Ibrahim innahu hamidun majid lalle shi Allah godade ne ko mai girma to amma shi zakariya da shi da matarsa kwata kwata ba su haihuwa don haka kala sai zakariya ce kaka kawai ƙwala zakariya ce rabbi anna ya kunu li gulamu ya ubangiji ta yaya ɗake samuwa gare ni wa kana timra'ati aqir alhali matata ta kasance busassa bakarariya wadda ba taba haihuwa ba irin wadda ake ce ma juya ko dabba ko wadda ake ce ma juya wadda ba ta haihuwa to shine aqir wa qad balagtu min al-kibri itiya ni kuma gani tsoha ya kai mai hannu rurruge na ga zama tsoho tuku sai Allah ce ƙala ka zalika ƙala rabbuka haka ne ubangijinka ya ce kuwa alayya hayyin Allah ce shi wannan abin matakka da bata taɓa haihuwa ba da kai da ka tsoho ɗin nan in samar da ta tsakanin ku shi abu ne mai sauƙi gare ni ai ka tuna kai ma wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a ai na halice ka kafin haka lokacin da kai ma ba komai hake ba ni yika to ashe ko tunda ni yika tun ba ha komai to ashe in samar da tsagare ka kai da matarka abu ne mai sauki haza ta'ajjubu min zakariya wannan da yace anna yakunu li gulamu mamaki ne shi zakariya yake yi hina ujiba ila ma sa'ala lokacin da aka karfa masa zuwa ga abin da ya roka wa bushira bil waladi akai maza albishir da da fa fariha farahan shadidan yayi farin ciki farin ciki ko mai tsanani wa sa'ala sai yayi tambaya an kaifiyati ma yurad lahu daga yadda za a haifa masa din nan wal wajhu allazi yatihi minhu al walad kuma ya tambaye ta wace huska ta zai zo masa ma anna imra'atihi kanat akhir duk da kasancewa matarsa bakarariya ce busassa ce lam talid min awwal ula tun sadda tana ma farkon shekarunta tana lokacin da ya kamata ta haihu ta haihu ba yanzu ma kibar bayan ta tsuha wa ma annahu karkabira wa'ata duk da shi kuma ya tsuha ya zam tukut ai asa azamuhu wa nahala kastansa sun tsuha jikinsa ya rame walam yabqa lahu walam yabqa fihi liqahu wala jima'u ya kai lokacin da ba magana haihuwa gare shi duk da jima'in ma bai da wani fa'ida gare shi saboda tsohon da yi to sai Allah madaukin sarki ce mai gaba qala rabbi ij'alni aya na qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin سويا فخرج فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن فسبحوا بكرة وعشيا Fara sai ya ce, Rabbi ji alliya aya, ya Allah, Ubangiji ka sanya min wata alama wadda za ta zama dalili ala wujudi ma wa'attani akan samuwar abunda ka yi min alkawari, litastaƙirra nafsi domin rayuwata ta yi sanyi, wa ya tsama inna ƙalbi bi ma wa'attani zuciyata ta nutsu da wannan alkawalin da ka yi. wato yana son Allah ya bashi aya ba wai don yana inkarin cewa abin bayyuwa ba a'a kawai domin ya samu natsuwa ai kakansa Annabi Ibrahim alayhi salam shi ma ya taba tambayar Allah aya game da yake raya matattu kamar yadda yake a cikin suratul baqara aya ta 260 Annabi Ibrahim ke cewa rabbi arini kayfa tunil mauta ya ubangiji ka nuna min yadda kake raya matattu ai annabi ibrahimu ya yadda Allah yana raya matattu amma yanzu yana so Allah ya gwada mai ya gani karar da idanunsa shi yasa da Allah ya ce mai awalam to min shi ashe baka gaskata ba kana bana ce Allah na gaskata walakin li yatma inna qalbi nayi wannan tambaya ne domin in samu natsuwa ga zuciyata to shi ma ainihin annabi zakariya alaihi salamu cewa da yace iji aliya aya shi ma li ya tsama inna kalbahu domin zuce shi ta samu nutsuwa to sai Allah ya bashi aya ko kala sai ce ayatuka abinda alamar ka na cewa matarka ta dau ciki shine Allah tukalliman nasu salasa layalin sawiya ba za ka iya wa mutane magana ba kwana uku kuma daidai za a kame harshenka har kwana uku ba za ka yi magana ba ko da ya so ya bude bakin shi wani magana ba zai iya ba kuma kai kana lafiya lau ba wai wata rashin lafiya ta bebanta ta kama ka ba ba wata rashin lafiya ta wata illa ta wannan kawai domin ya zama alama Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Ikrama da Wahab dan Munabbah da Imam Sutti da Qatada suka ce ita kal lisanuhu min gairi maradin harshensa ya kulle ya zan bai magana ba tare da wata rashin lafiya ba abdurrahman ibn zaid dan aslam yace kana ya qara'u wa yusabbi yana karatu yana tasbihi sai dai wala yastati'u an yukallima qaumahu illa isharatan bai iya shiwa mutanensa magana sai dai nuni kawai imamul aufi ya an so daga Abdullahi da Abbas cewa inda ce salasa layalin sawiyan ai bai rana mutu tabi'atin kwana uku zaka yi jere ba zaka yi magana ba don haka da kaga ka bude baki kana son kawo wani magana ka kasa yin magana to alama ce na cewa matarka ta dauki ciki to yana ganin haka ko kamar da Allah ce fakharaja ala qaumihi ya fito inda mutanen sa minal mihrab daga wannan mihrabin da yake ibada a ciki madadin ya musu wazi ya musu huruba sai aka rike baki don haka fa auha ilaihim sai musu ishara ya musu nuni na cewa an sabbihu bukuratan wa ashiya ku ci gaba da tasbihi kamar yadda kuka saba sahi da maraice ku ci gaba tasbihi sahe da mance kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata a Ali Imran shi ma aya ta 41 da yake cewa rabbi jalli aya na mala ce aya tuka Allah tukalliman nasa salasata ayyami ba za ka yi wa mutane magana ba kwana uku illa ramzan sai dai nuni kawai Allah ce wasfur rabbaka kasira ka ambaci ubangijinka ambato mai yawa wasabbih ka tsarkake shi bil ashi wal ibkar safe da mace to kaga duka wannan da ya nuna cewa idan lokaci yayi za a kame bakin sa ba zai iya magana ba to a lokacin da ya fito inda mutanen sa shine Allah ce fa auha ilaihim yayi musu wahayi ai ashara yayi nuni cewa an sabbihu ku tsalkake Allah bukuratan wa ashiya sahira marice to wannan alama ce kenan an samu cikin dan to yanzu an haifi dan sai Allah ya kira dan shi kuma yace me يا يحيى خذ الكتاب بقوة na'am وآتيناه الحكم صبيا wa hananan min ladun- وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا na'am وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا wa salamun alayhi وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Allah ya ce to yayi haya to kaga zaka ga can dai kawai an ce Allah tukalliman nas salasa layalin sawiya fa haraja ala qaumihi min al-mihrabi ya musu ishara an sabbi buka ta asila to kaga sai aka sai dai kai tsaye zuwa ga haifi haya to kaga abinda aka kunshe nan annahu yadhadul gulamul bashar bihi wa huwa yahya an samu wannan dan da aka yi masa bushara kuma dama sunansa yahya kuma Allah ya sanar da shi littafin at-taura tun da haihuwarsa dama sun kasance ita ce littafin da suke karatu tsakaninsu kuma da littafin a taura duka annabawa suka hukunci da ainihin da waɗanda suka musulunta da yahudawan da rabbaniyawan da ahbarawan tun saukar da a taura ɗin duk da ita ake hukunci sai lokacin da an ka saukar da injila to wannan yana daga cikin abin da Allah ya masa ni'ima a kai da kuma iyayensa duka sun harkaci littafin a taura sai Allah ce ya Yahaya ya kai Yahaya huzul kitaba bi quwwatin ka riki wannan kar- littafi da ƙarfi ai da kokari da kwadayi kai iya kokarin ka wajen rika wannan littafin sai Allah ce wa atainahul hukuma sabiya mun ba shi hukunci annabtaka kenan wasu mara suka ce alhukuna alfahamu wal ilmu wal jiddu wal azm wal ikbaru al khayr wal ikbaru alayhi wal'ishtihar fi hukumin da Allah ya bashi shi ne fahimtar addini da ilimi da ƙoƙari da himma da huskanta akan ayyuka alkhairi da dagewa akan su da yin ƙoƙari wajen aikata alkhairi tun yana ɗan ƙaramin yawo abdullahi ɗan mubarak ya ce ma'amur ya ce alus sibiyanu li yahya ibn zakariya yara sun ce mai haya dan zakariya izhab bina nan ab je mu yi wasa ma sun haga yace shi tai wasa ka san yanzu sun ga shi dan wasu kai wani to mu tai wasa to shine sai suka ga yato ya haya ala ce malin da ibe kulikitu ni ba halitta ne don yi wasa ba don haka shi ya haya ko wasan da ya rike suna kanana bai taɓa yi ba ala ya ce bane hazar saboda wani anzalallahu Allah ya saukar wa atainahu hukuma sabiya mun ba shi hukunci da annabtaka tun yana karamin yaro Allah ce bayan wannan wa hananan min ladunna kuma mun sanya shi rahama ta daga gare mu ay rahmatan min indina wato shine rahama daga gare mu akan fassarar ikrama da katada da zahaku to shi imam zahaku ya kara ce la ya kadiru alaiha gairuna ba wani wanda ke iya irin wannan rahma in ba mu ba imam katada ya ce wa hananan min ladunna bi ma'ana rahma ce ta daga gare mu ruhima biha zakariya wanda an kawa zakariya rahma da ita mujahid ya ce wa hananan min ladunna bi ma'ana ta'attufa min rabbihi alaihi tausayawa ne daga ubangijinsa a kansa shi ya haya din nan ubangijinsa ya tausaya masa mallan ya kirma ya ce wa hananan min ladunna ay mahabbatan alaihi Allah ya sanya soyayya daga gare shi min ladunna wannan sunnata daga gare mu wa hananan min ladunna ata'una bi rabah yace ay ta'ziman min ladunna wato shi wannan girmamawa ne na daga gare mu wai ma'ana Allah madaukin sarki ya girmama shi wa kana taqiya kuma shi Yahaya din nan ya kasance mai tsoron Allah ya kasance mai tsoron Allah ba nan ɗaya abin ya tsaya ba tun wa ina yaro din nan ake gaya mashi wa ina abubuwan wa barran bi walidaihi sannan shi ya haya din nan mai biyayya ne ga iyayensa ma'ana yaro ne mai da'a ga iyayensa walam yakun jabbaran bai kasance mai taurin kai ba asiya mai sabon Allah wato zaka je ka samu dade wanda yake dane na kirki dane tsarkakakke dane mai biyayya ga iyayensa ɗa ne wanda bai zan mai taurin kai mai sabo ba baya wannan sai Allah ce wassalamun alaihi kuma aminci ya tabbata a gare shi yau maulida a ranar da aka haife shi saboda ɗa a lokacin da aka haife shi to ya shigo wata rayuwa ta daban don haka zai shiga wani yanayi shi za ku ji jari da haife shi ya ƙwallo kuka saboda yanzu ya ji yanayi wanda bai saba da yan shi ba to shi a wannan ranar haihuwa ma Allah ya amintar da shi wa yau ya mutu haka nan Allah ya amintar da shi ran da zai mutu ranar mutuwa akwai magagi akwai firgici akwai tashin hankali to amma shi yaya Allah ce ran da zai mutu ma ya amintar da shi amintacce nan wa yau yub'asu hayya da ran da za a tayar da shi raye ba na ranar da za ta tashar kiyama shi ma a ranar zai tashi cikin aminci cikin natsuwa sai Allah ce amin
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا
bayan Allah madaukakin sarki ya ambace labarin Zakariya alaihi salam kuma ya samu da masa da lokacin da yake ya tsufa matarsa ga ta juya ba taɓa haihuwa ba kuma ya haifi da tsarkakakke mai albarka to sai aka goya da ambatar kissan maryam a yadda ta haifi ɗa isa alaihi masalam shi ko ba tare da uba ba wato ita kaɗai mace ta haife shi ba tare da namiji ba don haka in ka duba tsakanin kistoshin nan biyu akwai munasawa mana akwai kamannu a za ga wannan matar da bata ba haihuwa ba tun matar da tana cikin lokacin haihuwa sai bayan ta tsoha ga mijinta shi ma zama tsoho tuku an samu da kaga abu ne mai ban mamaki shi kuma wannan dama abin da aka al'adanta sai namiji ya sadu da mace sannan a samar da ɗa tsakanin maniyin su ɗaya to ita kuma ga wannan mata ita kuma ta haifi ɗa ba tare da ainihin namiji ya sadu da ita ba don ka duba cikin kisoshin akwai kamar zaka da nan da ma cikin sutul ara imrana sai kaga Allah ya kawo kisoshin ga wuri daya illa zai can cikin ala imrana ya fara ambatar isa ta maryam sannan ya ambaci isa zakariya nan kuma ya fara da isa zakariya din nan sannan ya ambaci isa maryam ne wanda ke kissar ta ita ce ta farko kafin ta zakariya Allah ce wasu fil kitabi maryam ka ambaci Maryam a cikin littafin shi ne Al-Qur'ani idan tabazat min ahliha makanan sharqiyya
yayin da sun nisanci mutanenta ta koma wani bagire wanda a gabas mana ta koma gabas da masallaci ta rikurin zama a can fataka zirmin dunihim hijaba sun riki wani shamaki koma bayansu wanda ba wani namiji wanda ke isa inda take in ba shi zakariyan gaba wanda yake shi ke aure da yakuwarta shi ke kulawa da ita da yake ta marayya ce Allah ce tana can cikin wannan wurin da zakariya gina mata shi kadai ka shiga inda take fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika ruhin mu zuwa gare ta wannan shine jibril fa tamassala laha basharan sawiya sai ya kwatanta gaba gare ta gashi mutun na lafiyayye garau kawai sai ta ga namiji ɗaya gabanta lafiyayye kyakkyawa tana ganin wannan qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya tace ina neman Allah mai rahama ya tsare ni daga gare ka in dai har ka kasance mai tsoron Allah ka sani inda zaka na karka cutar da ni qala sai shi wanga mutumin da ta gani wanda ke jibrilu ne ba mutum bane qala ce inna ma ana rasulu rabbiki ni da ki gani nan manzon ubangijin nake nake Allah ya aiko ni inda yake kuma abin da ya aiko ni li ahaba laki gulaman zakiya don in ba ki kyautar da wanda a tsarkakakke kaga kuma karin tashi hankali kala tace anna yakunu li gulamu ta yaya da ke zamuwa gare ni a ce na haihu walam yamsasni basharun mutum namiji bai taba taba ni ba ta hanyar aure walam aku bagiya ko ba karuwa nake ba ban yi aure balle namiji ya tabe ni sannan ba karuwa nake ba ta yaya za a yi samu ɗa yanzu ala sai wannan mala'ike ce ka zalike haka nan din dai lamari yake qala rabbuka ka ubangijin ki ya faɗa huwa alayya hayyin kuma Allah ce shi wannan samar da dagare ki abu ne mai sauki gare ni wali na ja'alahu ayatan ko domin mu sanya shi zama aya ya zama abin lura lin nasu ga mutane wa rahmatan minna kuma ya zama rahama daga gare mu wa kana amran maqabiya wannan kuma ya kasance al'amari wanda yake an riga an hukunta abin ya riga ya tabbata haka din za a yi to yake wasu kurfin kitabi maryam wace ce maryam din yace maryam ne imrana ce amma ba wannan musa wannan imrana wanda ya yi musa ba ko sai shi ma musa annabi musa ɗan imrana ne to ba wannan imrana ba imranan da ya haifi annabi musa daban imranan da ya haifi maryam daban shi wanga imrana din da ya haifi maryam min sulalati dawud alayhi salam yana daga cikin zuriyar annabi dawud alayhi salam don haka shi imrana kana min baitin tsahirin tsayibin fi bani isra'ila yana cikin wani gida mai tsarki a cikin gidajen bani isra'ila allah maɗaukin sarki ya ambaci ƙissar haihuwar da uwarta ta yi mata ita maryam din a cikin suratu ala imrana kuma ita uwar nazarat ha muharrara ta yi alwashin idan ta haifi abun da ke cikin cikin nata saboda mijin nata ya mutu shi imran ya mutu ya barta da cikin ta ce idan ta haifi abun da ke cikin cikin zai zama yantacce ma'ana za ta sallama shi ga malaman da ke nan baitul maqdis ya zama kawai aikin sa wa ɗakin Allah wa masallacin Allah baitul maqdis hidima to kaga alwashi ta yi cewa idan ta haihu za ta ba abun nan da ta haifa ya zama mai hidima ga masallacin baitul maqdis to kamar da Allah ya ba labarin cikin Al-Imran ayat 37 yace fataqabbalaha rabbaha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana sai Allah ya karbe ta karba kyakkyawa kuma ya tsirar da ita tsirarwa wanda an mai kyau don haka ta tashi cikin bani isra'ila tana da daraja kuma ta kasance ihdal abidatin nasikatil mashhurati bil ibadatil azima tana ɗaya daga cikin masu ibada waɗanda yake sun shahar da ibada kuma sun shahar da atabattul mutum abin da ake kira atabattul mutum kawai ya yanke ga ibadar Allah kawai ya ko aure kuma tana cikin renon mijin uwarta wato zakariya kenan wasu malamai suka ce a'a ya uwarta ne shi zakariya din nan da ke renonta annabi ne daga cikin annabawan bani isra'ila a wannan lokaci kuma yana daga cikin manyan mutane a wannan lokacin wanda ga duk al'amarin da shafi addini gare shi ake zuwa to sai aka haifi wannan matar to sai aka bayar da ita ga shi zakariya kamar yadda Allah madaukin sarki ya ba da labarin sai da aka yi ta ƙuri'a kowane cewa aka yi shi zai kula da ita saboda suna diyar babban malaminsu malaminsu Allah ya mai rasuwa yanzu an haifa mai diya kowane daga cikin almajirai kokari yake zama shi ya rika wannan diyar har da ƙuri'a aka yi amma dai zakariya ya nuna wacce shi ya fi cancanta tun da shi ma almajirin babanta ne sannan kuma gashi a wure da ƙyaƙuwarta to kaga ya haɗa biyu kenan don haka sai Allah ya ba da rikonta ga ainihin shi zakariya kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata Ali Imran kullama da hada alaiha zakariya zakariya mihraba waje da inda hariska dakin da gina mata a gabacin masallaci tana ibada duk lokacin da ya shiga inda take domin ya kai mata abinci sai ya samu waje da inda hariska sai ya samu abinci a gunta har yake ce mata anna laki haza ina ki samu wannan sai ta ce mai daga Allah ne domin shi Allah yana azurta wanda ya so bigai din same to shine da Allah ce in tabazat min ahliha makanan shar'iyya ta nisanci iyalanta mutanensa ta koma wani bangare na gabas ai ta tafi gabacin masallacin baitul muqaddasi inda nan ne ta ci gaba da zama tana ibada nan ne kuma inda shi zakariya gina mata wurin da take zama din nan kuma gina mata inda idan tana bukatar wanka ko canza kaya ga dakin da za ta shiga sai Allah ce fattaka zafin dunihim hijaba ta rike wani shamaki goma bayan su a ta ɓoye musu to nan na sai Allah ya aiko jibrila kamar da makaranta fata masallaha basharan sawiya ya zo mata a sifar mutum wanda Allah ya yi mai cikakken halitta amma dai wannan ya sa ita kuma sai ta nemi tsari da gare shi a lokacin da ya bayyana gare ta a surar mutum take cewa tana neman Allah mai rahama ya kare ta da gare shi inda ya har ya kasance mai tsoron Allah ne to ya sani inda yayya ba ta wuri shi da mana in kunta taqiya bi mana in kunta takafullah idan ka kasance kana tsoron Allah to ka sani inda kai ka bani wuri to nan da yake mala'iki ne sai ya gaya mana cewa shi fa ba mutum bane shi Allah ya aiko shi zuwa gare ta kuma ya aiko shi ne domin ya bata kyautar da wanda yake kuma dan zaki ne ma'ana tsalkakakke ne lafiyayye wanda yake mutunan kirki to amma ita kuma nan sai mamaki ya kama ta tana cewa ya za ta haifi ɗa ba ta taɓa aure ba sannan ba karo ba ce to sai wannan mala'ika ce mata iya haka nan ne a ya ƙara lahar maliku mujiban laha amma sa'alat mala'ikan ya faɗa mata yana mai ba ta amsa ga tambayar da ta yi inna allaha karkala Allah ya riga ya faɗa innahu sayujid minki gulaman zai samu da gare ki walam yakul laki balun duk da yake baki da miji wala tujadu minki bashin ko ba samu alfasha a gare ki ba fa innahu ala ma yasha qadirun domin shi Allah mai iko ne bisa ga abin da ya so don haka Allah ya ce don sanya wannan aya zama aya ga mutane wato hujja babba wadda ke nuna ikon Allah a cikin halittunsa wato abubuwa ne kusan guda hudu abu na farko Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam ba uwa ba uba kaga wannan ya nuna kidurarsa na biyu ya halicci Hawwa da bangaren namiji kawai ba bangaren mace saboda a waza annabi Adam da aka iba aka halitta ainihin Hawwa ita ko Maryam aka haife ta bangaren mace kawai kaga shi ma duk wani abu ban mawaki ne sauran su ko mutane aka yi su bayan rijal wani sa wanda za a yi tsakanin uba da uwa to wannan Allah ya wannan domin ya sanya wannan ya zama alama wanda ke nuna girman ikon sa da kuma cewa shi yana yin duk abin da ya so kuma nan take kuma wannan da Allah ya mace shi rahama ne daga Allah domin annabi ne daga cikin annabawan Allah yana kira zuwa ga bautar Allah da kadaita shi shi kadai to kaga ashe ko duk wanda ke kira zuwa ga bautawa Allah kadaita shi ya zama rahama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata wannan a suratul Ali Imran is qalatul malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismihi masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah kuka ce yana daraja duniya da lahira wa minal muqarrabina yana cikin wayanda ake kusantawa ga Allah yace kuma yukallimun nas fil mahdi wa kahla wa min salihin a lokacin da yana cikin raggan goyo zai wa mutane magana hakanan bayan ya zama dottijo zai wa mutane magana to kuma yana daga cikin salihan mutane to magana da yana cikin raggan goyo da magana da yake bayan ya zama dottijo duka magana da ce ita ce a bauta ma Allah shi kadai to kaga ya zama kenan rahama ga mutane sannan yace kuma wa kana amran maqaliya haihuwa wannan dan da zaki yi ya kasance al'amari wanda yake Allah ya riga ya hukunta shi ba makawa sai kai haife shi din nan to a wannan dai nan take sai jibrilu ya busa a cikin aljihon rigarta rigarta hura kai a cikin aljihon rigarta sai ta dauki ciki kamar yadda zamu gani sauran bayani insha Allah darasi na gaba idan Allah ya nuna muna da yake lokaci yayi insha Allah nan zamu tsaya fatar abin muka dani dai Allah ya bana rande ne kurakurai Allah shi yafe wannan haduwar da muka yi Allah ya mata albarka Allah ya saka mutum ji daga maki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.